أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkar mu da sake saduwa a wannan yammaci na asabat 29 ga watan zulkada shekara ta alif da 447 wanda ya daidai da 16 ga watan biyar miladiyar annabi isa shekara ta 2026 wanda muka saba haduwa a wannan masallaci na alfurkan domin gabatar da karatun alkur'ani da duba ma'anoni na abin da muka karanta sati da ya gabata mun tsaya ne akan aya ta 100 da allah maɗaukacin sarki yake cewa ya yi wallazi na amanu in tutsi'u fariƙon minan lazina utul kitaba ya rudukun ba da imanikun kafirin sai Allah ya ci gaba da cewa wa kaifa takfuruna kuma ta yaya za ku kafirce wa antum tutla alaikum ayatullahi alhali kudin tutla alaikum ana karanta muku ana karanta muku ayatullah ayoyin Allah wa fiikum rasulu sannan a cikin ku akwai manzo wannan manzon shine annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah maɗaukacin sarki ya turo musu shi tare da littafi wanda yake gargaɗinsu a kan bautar da suke wanda ba daidai ba sannan yake ko musu albishir ga wanda suka kyautata bauta suke bin Allah wa man ya'tasim billah ay wa man yastansib bi dinillahi duk wanda ya riko da addinin Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim fa ya shiri ya samu shirya ko an shiryar da shi zuwa gami siratin mustaqim shine hanya madaidaiciya ila tariqil haqqil ladhi sayusiluhu lil janna fil akhirah zuwa ga hanya wadda take alhaqu ta gaskiya alladhi sayusiluhu wanda da sannu za ta sadar da shi lil janna zuwa ga aljanna fil akhirah a ranar gobe kiyama ya ayyuhal ladina amanu taqullaha Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah bimtisali awamirihi wajtinabu nawahihi da kamanta abin da ya umarni da shi da kuma nisantar abin da ya hali da shi haqqa tuqati matukar jin tsoron sa ba iya jin tsoron fakat sai Allah ya ce haqqa tuqati matukar jin tsoron sa wala ta mutunna illa wa antum muslimun ai Allah maɗaukacin sarki ya ce wala ta mutunna sannan kada ku mutu illa wa antum muslimun face kuɗin kuna musulmi bi ma'ana kada ku yi sake har mutuwa ta zo ta ɗauke ku alhali kuna kan wani abin da ba addinin musulunci ba shi yasa wala Allah ya ce wala ta mutunna illa wa antum muslimun ai tamsaku bil islami wala tanfuzu ta'alimuhu hatta al-maut shine Allah madaukakin sarki yace ku yi riko da musulunci kada ku yi sake akan sa kada ku yi mi ku yi sake akan musulunci saboda kana musulmi kana samun tsangwama kana samun wasu abubuwa da baya ma daɗi wurin kiyayewa to ku yi riko da wannan dama shi musulunci kamar garwa shine da za a samu a hannu a ce ka dunkule shi kun gabi ba kowa ne zai iya haƙuri da irin dokoki da suke ciki ba to in kai haƙuri shine ma ya ce hattal maut har zuwa lokacin da mutuwa za ta ɗauki mutum mutum in yi haƙuri to allah maɗaukacin sarki zai tsaye da shi zai tabbatar da shi akan musulunci da yake kai allah ya ce wa tasimu bi habilillahi jami'a kuma ku yi riko da addinin allah gaba ɗayan ku bi habilillahi ai bi dinillahi jami'an gaba ɗayan ku saboda mi kada wai mutum akan wani abu na addini ya ringa cewa a'a zan yi wani abu zan yi taba kiri ko taba karatu iya abin da ake so mutum ya samu shine ya zamto abin da ake so mutum ya samu ko ya zamto a wurin bi na addini shine ya kamantacce yana da wata aya da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin suratul baqara yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kaffa ya ku waɗanda kuka yi imani ku shiga cikin addini ku gauraya a cikin addini kafatan gaba ɗayanku kada zanto wani in an zo wani abu abin da ya shafi rayuwar duniya ka ce a wannan rayuwar duniya ne ba za mu yi musulunci gaba ɗaya ba kamar yanzu abin da ke faruwa sai a ce a'a mu wannan siyasa ce siyasa dimokuraɗiyya ne muna da yanci akan komi a'a addinu awwalan wa ba da din at-tauhid awwalan ka karɓa addini to bayan addini tsarkake Allah za ka yi shi ne abu na farko kada ka yi tunanin akwai gun da Allah zai gaza ma don ka yi riko da addini kar ka yi tunanin cewa wai yau in na kamanci da abin da addini ya ce ko kuma wanda yake kamantuwa da addini na masa mubaya'a wai za a samu lokacin da wanda ba musulmi ba zai iya yin adalcin da ya fi wannan wallahi in yasafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun Allah ya ce in suka samu dama akan ku yakunu lakum a'da'an wallahi za su zamto abokanan gaba gare ku duk wani arne da kaga bai zama abokin gaba ba wallahi dama ne bai samu akan ka ba karfin sa kafi shi yasa kawai yayi hakuri wa yabsutu ilaikum aidiyahum sannan za su shimfida hannayensu akan ku wa alsinatahum da harasansu bisu'i da cutarwa bi ma'ana za su daga hannunsu su yaƙe ku iya ƙarfinsu za su buɗe baki su yi magana da za ta cutar da ku da addininku wa waddu law takfurun kuma za su ringa mi burin ina ma a ce kuma kun zama kafirai irinsu mun sani Allah madaukakin sarki yana magana akan Yahudawa yake cewa وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى suke cewa ai da ɗaya ma ba mai shiga aljanna har sai ka zama yahudi ko ba nasari kun ga kenan suna mi wani Allah ce tilka amaniyu ai wannan shine burace buracen su amma sai Allah ce su kawo dalilin su na inda Allah ce in mutum ba ba yahudi bane ko ba nasari ba zai shiga aljanna ba da haka to mu ji a ranmu kamar yadda Allah ce wa tasimu bi habillahi jami'an ku yi riko da addinin Allah gaba ɗayan ku gaba ɗaya mutane ku riko da addinin Allah kai da kake cikin musulunci ka zanto du gaba ɗaya mu'amalar ka komin ka na addini ne sai Allah ya ce wala tafarraqu kada ku rarrabu akwai abubuwa da abubuwa ne wanda yake mu'amalatan muke ruduwa da su suke sa muke rarrabuwa akan addini akwai abubuwan da kuma na addini ne ibadatan shar'iyyatan sai wai ya zo a cikinmu kowa ya karanta ya san mai hukuncin kaza amma sai mu samu sabani a ciki to Allah madaukakin sarki yake faɗa ya ce ya yi lazina amanu wa zai Allah wa zai rasulau ilil amri minkum Allah ya kawo wani ayar ne akan biyayya biyayyar sai aka zo mi a yi wa Allah biyayya wani irin biyayya za ka yi wa Allah duk umarnin da ya baka ka bi duk hannun da ya maka hannu shine at-taqwa wa ati'ur rasul ku yi biyayya a manzon Allah duk abin da manzon Allah zo ya ba mu labari wa huwa sadiqul masduq mai gaskiya ne abin gaskatawa babu wani abu da zai kawo ma a ce wai yana magana akan saransa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ulil amri minku da majibinta al'amuranku shugabanni gare mu hatta a majalisa gun da muke zama mu biyu mu uku dole da yana ji a raina wane shi ne ya fi ne nagarta a wurin to na marmu ba a shugaba ne balle kuma ka ce ana zaune a wuri akwai ƙanne akwai yayye akwai wanda ma mazanni iyaye suke to wallahi wane ko abu yake magana ba daidai ba kar kai atakin ɗinsa ka dinga nuna akwai hanya da musulunci ya koyar da kai zaka mu'amalance shi saboda mi duk wanda zaka mar mu'amala zaka ga duk girman kansa da taurin kansa bai iya mafi auna ba amma Allah da ya tura annabi Musa da Harun me yace musu cewa faqula lahu qawlan layyin ku ga masa magana mai taushi la'allahu ya tazakkar domin tabbas zai samu ne zai tuntuntuni au ya ko ya ji tsoron Allah ya yi tuntuntunin ya ji tsoron Allah amma musulunci ne bai karba ba so da lokacin da suka zo suka mar wa'azi mi ya tsorita kuma ya sa shi tunanin waye ma ubangiji har yake ce musu wa ma rabbu wa ma rabbul ala qala fir'aun wa ma rabbul alamin kun ga ma ana ana siffanta abu ne marar rayi da hankali ko mai ran ma marar hankali amma mi sai amfani da ma istifhamiya ne da gaira haƙin sai yake cewa wa ma rabbul alamin to don haka ashe du mutum yadda za ka zauna in dai kana so ka mu'amalance shi ku yi mubasharata wanda husnul kul da za ka yi to dole ne ka san me za ka iya gaya masa to da haka shugaba wajibi ne mutum in dai ya fi ka a shekare to ka ba shi nagartar ko da ka fi shi nagarta ya zamto shugaba ne ka san irin harshen da za ka daga a kansa sai Allah ya ce fa'inta na za a fi shay'in ga gurbin da nake so na zo in kuka samu saɓani a cikin biyayya ma Allah ko manzan Allah ko na shugabancin sai Allah ya ce farudduhu ilallahi war rasul kuma da wannan saɓanin zuwa ga Allah da manzansa to kash yanzu mun wayi gari ba ma ganin manzan Allah ba manzan Allah sannan babu wani annabi da zai iya cewa in mun kamar koke zai mi zai yi magana da Allah taklimatan balle zo ya ce mana ai yayi magana Allah ya ce mar kaza to amma mi Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bar mana abubuwa guda biyu wanda shine alƙur'ani maganar Allah maɗaukacin sarki da hadisansa wanda suke ƙarin bayani akan ƙur'ani da haka duk abin da kake nema na ibada wallahi abin da ya saba wa wannan abin da bai zamto ibada ba a wannan lokacin la yusamma ibadatan abadan ba zai taɓa zama ibada ba har abada abin da yake ibada ne a wancan lokacin fahuwa ibadatan ila yawmi taqumu sa'a sunansa ibada har zuwa ranar da kiyama za ta tsaya don haka sai mu samu kwanciyar hankalin cewa babu wani wanda yake da autonomy din da zai kawo mana wata ibada ya ce mana wannan ibada ce shar'iyyatan sai mun bi mu samu islahi sai mun bi mu samu aljanna sai mun bi mu zama nagartattun bayi a wurin Allah wallahi babu wannan yanzu a duniya in ku akwai wanda zai zo ya ce mana ibada kaza sai mun yi ta da ta zama ibada wallahi illa an yakuna lahu dalilu fil kitabi was sunna dole ne sai ya kawo mana dalili a cikin alqur'ani da hadisi amma in ya zo ya kawo mana abu da molanka to ai غير مقبول كما قالت نانا عائشة رضي الله عنها في حديث مسلم أو بخاري ومسلم تكيتوا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد دوان ديمي يا إروانا أبو أتكين الدين إننا نامو دبابشي فهو رد أم يرمشي بمعنى لن يقبل منه بذاء أمسادة بذريشي ما أوت رواية مسلم يكيتوا من عمل عملا ليس عليه أمرنا shi ma fahuwa raddun duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu a cikin wannan aikin babu umarninmu a ciki fahuwa raddun an mayar masa to da haka sai mu sani iya abin da yake kanmu shine an zo an karantar da mu ilimi wannan ibada ce allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana to fatu minhu masa ko mu zo da shi gwargwadon yadda za mu iya amma fa sai mun dage ba wai irin mu yi shi a lalata shi ne gwargwadon iyarun ba a'a gwargwadon yadda za ka takura kanka ka matsa sai ta saboda ibada ce ba kuma yadda gwargwadon yadda za ka takura kanka ka cutu ba ai kana takura kanka wurin neman kuɗi ma baka cutu ba to da haka mu sani dukkan shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama fayyace mana ita bi ne kawai namu ittabi'u wa la tabtadi'u imamu shafi yake cewa ku bi kada ku kirkiro haƙiƙa abin da aka kawo muku na addini ya isar muku ya ishe ku bi duk sukuwar da za ka yi a cikin fagen addini wallahi sai dai mi kai ta yi ba za ka iya kure shi ba saboda da mi wa fauka kulla zai ilmin ali dole sai duk ilimin da za ka tara ya ka samu wanda ya fita kai allah ma daga ƙarshe cewa ma utitun min ilmi illa qalila ba abin da aka baku na ilimi sai ɗan kaɗan allah maɗaukacin sarki ya ce واذكروا نعمة الله عليكم كما كتنا نعمة الله دي أكنكو إذ كنتم أعداء ألوكة دكوكا زمتو أبو كنانغا با كنا ينفقا أكن أبن دبي في أدغا كي أكلا با كنا يأكن جونانكو أكن أبن دبكو سمى مينين يفارو با تند أنسامي kabiloli guda biyu da suke fada na tsawon shekara sama da 300 wanda duk wanda ka tambaye shi dalilin me yasa kabilar aus da kazza da suke fada a cikin nasu sai ce wala mu ma ga dan fadan muka yi ba mu san dalili ba amma musulunci ya zo saboda layyinin lisan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da husnul kul sai ya zanto mi sai ya tattara su ya hada kansu sai duk suka zama sahabbansa ya hada aure a tsakaninsu ya hada ukuwa yan uwantaka a tsakaninsu sai suka manta wannan shi yasa sai Allah yake ce musu wadhkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna ni'imar Allah akan ku id kuntum a'da'an a lokacin da kuka zanto abokanan gaba fa allafa baina qulubikum ay fa ajma'a baina qulubikum sai Allah ya tattara tsakanin zukatan ya zanto wannan yana son wannan wannan ma yana son wannan wannan yana jin in an taba wane kamar shi aka taba fa asbahtum bi ni'mati sai kuka wayi gari kuka zamto da ni'imar Allah ikwanan yan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da kuma kun kasance kuna gabar fadawa wuta fa an qadakum minha sai Allah madaukakin sarki ya ciro ku daga wannan wutar Allah ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatadun domin tabbas za ku samu shiriya dole ne duk wanda ya karanta irin wannan ayoyi ya yi tadabburi da su to bi izinin layi zai samu shiriya zai kuma mi zai kuma misaltu da irin abubuwan da sabai suka yi har suka zama yan uwan juna sai Allah ya yi magana akan gaba ta al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yin umarni da kyakkyawan aiki da hani akan mummunan aiki zamu ji wannan akan suwa take shin akan malami take akan ɗalibin ilimi take ko akan kowa da kowa take Allah maɗaukakin sarki ya ce waltakun minkum umma kuma ya zamto daga cikinku a samu wata al'umma ayyuhal musulmun ya ku musulmai ya da'una ila alkhair waɗanda suka yi ira akan alkhair wa yamuruna bil ma'ruf kuma suke hani akan munanan aiki وينهون عن ال... آه... ويم... يدعون إلى الخير سنة قراءة الخير يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف كما سنة ين أمرنا كيكاوان أيكي وينهون عن المنكر سنة سنة هاني ممونا أيكي sai Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun duk wanda ya siffanci da irin wannan aiki humul muflihuna to su ne wanda suke marabauta a wurin Allah madaukakin sarki saboda mi saboda sun ɗau aiki da ake kira aiki ne wanda yake mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa annabawansa shi yasa ake cewa al'ulama'u warasatul anbiya su malumai magada annabawa ne wani malami ya ce har zuwa ranar da za a wayi gari ba malami in dai akwai malami sunansa magajin annabi in kuma ya kuskure ba annabi ya gada ba dan adamtakarsa ne ta aiki ko da san zuciya ya faɗi wani abu in a gefe yana faɗan alkhairi to wannan alkhairin da ya faɗa ya mai ya gaji annabi ne gunda kuma ya kuskure dama shi ɗan adam ne zai iya kuskure zai iya son zuciya ma a matsayinsa na ɗan adam da haka a janibi na adalci kar ka leƙa shi akan wannan kuskuren in san zuciya kuma yi to ka duba gefensa na alkhairi kamar addu'a Allah gyara shi in ka zage shi kuma wallahi ba ka san menene alaƙarsa da ubangiji ba ta koyi wallahi sai ka wayi gari ka mutu Allah ya tashe ka wallahi tallahi dan ibadar da kai har kake rena wani baka san meye tsakaninsa da ubangiji ba Allah maɗaukakin sarki ya kama kai ma hukunci akan abin da kai wannan bawan Allah da haka fala tuzakku anfusakum kada mutum ya tsarkake kansa Allah maɗaukakin sarki ya ce huwa a'lamu bil fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa shi Allah shi ya san wanda yake an maji tsoron sa to don haka al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar aiki ne da yake kan kowa shi yasa manzo Allah ce ballighu anni walau aya ku isar mun koda da aya guda ne koda da aya guda ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku isar mun dole dai a matsayin ka na musulmi ka taba jin wata jimla wanda kyakkyawan aiki ne kuma in ka sanar da wani yayi kai umarni da kyakkyawan aiki kuma dole a matsayin ka na musulmi ka san abu kaza ba daidai bane har ka hada wani yayi ka yi hani ga mummunan aiki da aka ka kwatanta Allah zai baka ladan niyyarka mai kyau Allah maɗaukacin sarki ya ce wala ta kunu kallazi na tafarraku da ɗai kada ku kasance kamar waɗanda suka rarrabu su ne wanda suke yahudu da nasara wanda suka tafriki suka zamto shi'an ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a waktalafu kuma suka sassaɓa wannan yana kaza wannan yana kaza to Allah madaukakin sarki ya gargade mu kar mu zamto irin su min badi ma ja'ahumul bayyinat bayan dalilai sun zo mana daga Allah madaukakin sarki mun karanta alqur'ani mun karanta hadisan manzon Allah mun ga dalilai akan yin aikata kaza kai ka zo ka ce ai imamu nawa ne ba haka muka samu daga wurinsa ba da haka dole ne kaza kaza kaza wallahi wannan kuskure ne a ce ma abu an ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce wai wane ya ce to shi wannan wane ne da yazo da wani littafi da yafi na manzon Allah ai an ce ma manzon Allah sami'na wa tsana ne faqif ala zalik kawai tsayuwa zaka yi kabi baka da wani kuma ikhtiyar wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim baya zacewa ga mutum mumini in Allah da manzansa suka yanke wani hukunci wai ya ce shi yana da wani zaɓi a kai wallahi ba siffa ne ta mumini ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan waɗanda suke barin gaskiya suke ɗaukan soye-soyen rayukansu to Allah maɗaukakin sarki ya ce suna da azaba mai girma a wace rana ne wannan azabar da ta same su Allah ya ce yau mata biyaddu wujuhun ranar da wasu fuskoki za su yi haske wujuhun yau mai izin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki wasu fuskoki a wannan rana za zanto suna haske ila rabbiha nazira kuma suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu bayan an shiga aljanna Allah maɗaukakin sarki zai zo zai tambaye su ‘yan aljanna ya ce menene ya rage ba a muku ba’ shin an cika muku alƙawarin ku ce mi ya rage sai a su alhamdulillah sai Allah ce da saura shine Allah ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata suna da alhusna aljanna kenan wa ziyada da kuma ƙari malamai suka ce a ziyada din nan shine ru'yatul lahi kallon Allah aka ce za ka ga ubangiji a wannan ranar la tudamuna fi ru'yati bara ku turereniya a wurin ganinsa ba za ku gan shi kamal badru la yakfa kamar yadda wata in yaje sha hudu sha biyar din nan sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bi kamar lokacin to kamal badru la yakfa wa rabbuka awdahu to ubangijinka ya fi haka bayyanuwa ga yan aljanna Allah sa da mu za a gan shi Allah madaukakin sarki ya ce wannan fuskar shine lil mu'minina sururan ga mu'minai suna masu farin ciki wa taswadu wujuhun wujuhul kafiri sannan fuskar kafirai za ta yi baki sai Allah ce fa amma allazina suwaddat wujuhum amma waɗanda fuskokinsu suka yi baƙi kafirai kenan a kafartun ba da imanikun shin yanzu kun kafirce ne bayan imaninku sai Allah ce fa zuƙul azaba to ku ɗanɗana azaba bima kuntum takfurun dangane da abin da kuka zamto kuna kafircewa a kai Allah maɗaukakin sarki zai ɗanɗana musu azaba saboda bijirewa ni'imominsa da suka yi wa amma allazina biyaddad wujuhuhum amma kun ga waɗanda fuskokinsu suke haske sai Allah ya ce fahim fi rahmatillah to waɗannan suna cikin rahamar ubangiji hum fiha khalidun kuma masu dawwama ne a cikin wannan aljanna ta rahamar ubangiji Allah ya ce tilka ayatullah waɗancan ayoyi ne dalilai ne na Allah madaukakin sarki na tiluha alaika wanda muka karanta maka muka karanta gare ka bil haqqi ay bis sidqi da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil alamin kuma Allah baya nufin zalunci ga bayinsa la yuzlimu Allahu ahadan Allah madaukakin sarki ba zai zalunci ko da mutum ɗaya bane duk abin da ka gani aikin ka ne imma khairan wa imma sharran wannan shine karshen karatunmu na wannan sati sai kuma wani sati in Allah ya kai rayuwarmu da rai da lafiya abinda na faɗa daidai na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana tofiki da haƙurin bi wanda kuma ne kuskure ƙarancin sani ne ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ganar da ni ya kuma ɗora ni akan daidai sannan ya gafarta min abin da na kure subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh